إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ngol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata uku ga wata na zalqada hijira shekara 441 wanda ya dace da 23 ga watan 6 shekara 2020 insha Allah yau za mu tashi za mu yi darasi na 32 a cikin littafin bulogul maram darasi na 32 insha Allah za muna ƙarshen karatunmu da muka tsaya sati da ya gabata a darasi na 31 addu'ar abubakar sadiq radiyallahu anhu da ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka sanar da ni addu'ar da zan rika a cikin sallah ya karantar da shi da Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan addu'a ana yin ta kenan a bayan tayya karshen sallah kine insha Allah za mu tashi wa an wa'il bin hujr radiyallahu anhu qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواه أبو داود بإسناد صحيح abinda yake wannan ruwaya ganin yanzu a tsarin da yake kama an zo karshen sallah dadoyi da zai kawo da ake bayan tahiya bayan ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati shine zai kawo kuma karshen sallah dama asali sallah bayani da yake ya tabbatar ruwa ingantatta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa taharimuwa a takabir wa tahaliluwa a tasalim kina abinda yake saka hurumin sallah a haramta ma wani aiki wanda ba na sallah ba cewa ka Allahu akbar da ka Allah akbar da ka shiga hurumin sallah duk wani aiki in ba na sallah ba haramu ne kai to lokacin da kake shiga ma'ana aka halatta ma wani aiki na wajen sallah da kace assalamu alaikum kenan sallah karshen sallah assalamu alaikum ko da misali kenan mutum iya tahiya sai tsautsayi iska ta zo to shi kenan wannan sallah sai dai Allah ba shi ladan abin da yayi amma da sallah ya sake sabuwa eh akan samu katarin ka zo karshe iska ta hutu Allah ta warware to ba ta mutum yin asara abin da abin kana ladan ka amma sallah ba ta cika ba sai lokacin da ka ce assalamu alaikum sallah ta cika ko da ana tahiyya ana ma annabi salati madaka ba ta assalamu alaikum ba sallah da saura to shine nan ya kawo ruwaya ta nau'i a cikin nau'in sallama na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan iyayi a bangaren dama ce fakana yusallimu an yamini yana sallama a bangaren damar shi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kuma ya juya hagun assalamu alaikum wa rahmatullah wannan nau'i guda na sallama duk da cewa a nan abinda yake rubuce ya kawo barakatu ku ana kuma to amana an ce hafiz bin hajjaka wannan ruwaya malamai da bin diddigin maganar lafazin da ya inganta a sallama ta ta farko ne yake da lafazin wa barakatu amma a lafazi na biyu bakin wa rahmatullah ne min zama mutum ya samu sanar abu dawud kaka ya ce rahu abu dawud idan ka samu su da take yawo ta abu dawud hatta da albani ya inganta za ka samu bakin lafazin ta biyun assalamu alaikum wa rahmatullah babu barakatu a ta biyu shi yasa kaman wanda ya karanci sifat talatin albani rahimahullah wanda ya kawo nau'in sallama hudu wadda duka kowace ya tabbatar da idan mutum samu sifata sala ya samu duka inda ta zo kuma ruwayo ne ingantattu sai ya tabbatar da sinadar ruwaya don a ciki mai matsala wadda wasu malamai suke inkarinta mai sallama daya wadda muka saba yi a nan albani tabbatar da akwai sinadi sahihi wanda ya inganta wanda ya tabbatar da akwai sallama guda kenan sallama nau'i hudu ya tabbatar da ita wadda kowace ta tabbata a sunna duk da kai kai sallama ta sunna illa cewa abin da yayi wani lokaci kai wannan wani lokaci kai waccan amma kowace ta tabbata a sunna irin wannan da mu kare na sigogin wa annabi salati sigogin tahiyya duk da na sigogin tahiyya magana ta inganci ce aka tabbatar da tabin masauta yi daban ne ita wannan zabal abin da ya inganta shi yahi wanda ya inganci akan wanda ba shi ba amma irin wannan na sigo na nau'in sallama duk wanda dai ka dauka a ciki kai cewa kuma ya hima wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan shi yahi na ta gane yanzu dai kenan siga ta sallama za mun tabbatar da abin da ya inganta kamar daga cikin zubar talatin albani iri hudu mahi tsawonsu wadda kalmar salama ta horko za ka ji wa ɓangaren damar ka ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ka ji wa ɓangaren hagun ka assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ita ce mahi tsawo a cikin sigar sallama sai ta biyunta ka ji wa ɓangaren dama ka assalamu alaikum wa rahmatullah ka ji wa ɓangaren hagun ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan siga iri ta biyu nau'i na biyu nau'i na uku ka juya bangaren dama ka yi assalamu alaikum wa rahmatullah ka juya bangaren hagum ka yi assalamu alaikum wannan na uku kenan nau'i na hudu wadda aka yi saba a nan a malikiya suka ɗauke ta assalamu alaikum kai gumi dariya ai suna ta kada ba kan dariya bane abin yau da sun duka ɗaya ne za su sunna kenan dai da zama ka saba yi amma ka mata dariya tunda sunna ce kenan ita ce ta hudu kuma duk wanda kai sallah ta yi kuma sunna kai to yanzu bayan wannan sai ya ce wa anul mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة مغيرة بن شوبة كبار الأبار شوى النبي صلى الله عليه وسلم ينا هدي أكارشن دكا صلى تفر الله yake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u lidhal jadd minka al jadd muttafaqun alayh wannan ruwaya imam al-bukhari ya ruwaito abinda yake ruwaya daga mughirah bin shuba da cikin sahabbai yake bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kulu fi dubur kullu salatu maktuba ya kasance kina ba yau da kullun abin da yake yi a karshen dukkan sallah ta farilla me yake hodi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki gaba daya Allah ke da shi na komi da komi walahul ham shi ke da haƙƙin cikakkar godiya kalmomi na godiya sun tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah akan komi iya cikakken iko akan komi Allahumma ya Allah la mani'a lima a'taita ba mai hana abin da ka bada kuma wala mu'tiya lima mana'ata kuma abin da ka hana ba mai badawa abin da ya so ke yi wala yanfa'ul zarjad minkal jadd duk wani ma'abucin matsayi na sarauta na hanya duk wani matsayi ma'abucin mai wani matsayi na duniya matsayin shi bai mai anwanin komi dole sai an koma ga Allah Allah shi ne mai komi a hannun shi eh kaka dogara da kowa sai Allah wannan kalamomi ne da ake hudi a ƙarshen sallah duk da cewa a nan wasu malamai na ga cewa wannan kalamomi ana kawo su a ƙarshen tahiya ne da ma annaba salati ba bayan sallama ba to amma shi nan a siyakin hafiz bin hajar yana kan cewa ana wannan addu'o'i a bayan sallama za mu ga ya kawo da addu'o'i wanda akwai masala asali wanda malamai ke samun sabanin maganar yin azka na mas'ala ba na ibada ba a bayan sallama abinda ya shahara a mazhaba ta hanabila wanda kuma shi dama cikin malamai ne suka doka bale malaman saudiya hatta ta labani na mas'alar cewa yin addu'a ta mas'ala ta roƙo a yi ta a cikin tahiya abin ya ɗauko jigo daga magana ibn qayyim haka sassabin taimiyya su suka yada ko suka karwa da wannan magana suka kawo dalilai na cewa idan aka ce addu'a ce a wani lokaci bawa ya kusa da ubangiji lokacin da yake cikin ibada ko bayan ya ƙare suka da wannan bayanin suka rinjayas da maganar yin addu'a a yi ta kahin sallama inda addu'a ta roƙo allah ban kaza allah mun kaza daban an ta azkar ce wannan shine bayan sallama wanda wannan magana haka da dama cikin hanabila suka tayi akanta amma hafiz ibn hajar cikin fatul bari kware yayi mu'arada da wannan magana bayan imam al-bukhari yayi babi na babul azka bab babul adati ba'da salah ba'da salati babul adati ba'da salati na ga alama yi baban addu'o'i bayan sallah kiniman bukari iyakan cewa ana addu'a bayan sallama shi ne a nan cikin fatawar bari hafiz bin hajjar ya fita haza raddan liman za'ama an ladu'a ba ya kama kan cewa wannan kalma ta imam bukari wannan imam bukari ana gano fikihun shi tarjama shi akan babe da din zai shiga babe wannan kalma da ta kan babe shine fiqh imam bukari kai fiqh imam bukari akwai addu'o'i a bayan sallama sai hafiz ibn hajar sai yake ce wannan babu yin imam bukhari ko tarjama da yi raddi ne ga masu cewa ba a yin addu'a ta mas'ala bayan sallama ya kama cikin hanabila wanda wannan kin hafiz shi kuma shi mai littafin hafiz ibn hajar wanda ya fasar bari shine mai littafin bulugul mara kenan shi bayan haka har ya kawo wata mas'ala wanda ya ce suke dangane ibn qayyim ya hana addu'a bayan sallah ya ce a'a ya karaddi da littafin ibn qayyim hadin nabawi ne littafin shi ya kawo cewa a cikin ibn qayyim iya bayani abinda yake magana ibn qayyim rahimahullah cewa bayan sallama ya ka azkar wannan suka zama karanta a gaba azkar na tasbihi takbir da wani abubuwan na azkar bayan ka kare su kama annabi salati yace babu laifi kai addu'a bayan su ba dan an yi su na bayan addu'a bayan sallah bace ba ce dan kayan addu'a bayan wasu ayyuka na girma Allah yaban Allah tsarkake Allah bayan mu annabi salati yace anan kana yin addu'a ya kawo wurin da yake ibn qayyim ya ambata kina ibn qayyim abinda yake magana shi da yana addu'a addu'a kai tsaye bayan sallama amma in bayan kayan azkarin ka kare ya ce ibn qayyim rahimahullah bai hana ba addu'a a wannan lokaci haka wanda ga fatar bari zai ga bayanin hafiz ibn hajar kan wannan mas'ala kenan dai shi zai magana dan wani iya dokan san ma ba yi kwata kwata bane na malamai kowa iya rinjiyar da abin da ga shine amma kwarai shi ya kawo wasu dalilai na cewa addu'a ta mas'ala kanta in bayan ka dukkan wannan azkarkin yace kana iya yi da wasu dalilai da ya ambata wanda ibn qayyim kin yace wasu hanabila sun duki ma san ma ba yi gaba ɗaya ne yace a shi ibn qayyim a bayan da yake cikin littafin shi iya inkarin ta ne kai tsaye ban sallama amma bayan wancan azkar kin dan kai addu'a falama ne illa mas'ala da malaman kuma suke magana a yin addu'a bayan ka sallama daga hannu kai addu'a tunda shi ma bai tabbata ba a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bayan addu'a bayan azkar cikin sallah yana tsayawa ya addu'a daga hannu ba samu ba to abinda su malamai suke cewa yin ba a samu ba kenan abu ne ba bai zama ka'ida ba to amma idan aka koma tushen akwai maganar muhimmancin daga hannu a bayan addu'a kun ba ka ɗauka ba kullum ya zama to wata ran dan mutum yayi dan mutum yayi dan sunna an yi magana kullum cewa inna Allah hayyun karim yastai min abdi zarafa da an an duma sifran da muhimmancin zaka san dai ma'anar hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa Allah subhanahu wataala yana kumya mai karamci ne Allah yana kumyar bawan shi ya daga hannun shi gare shi ya mai rufe hannun shi banza ba komai kenan akwai muhimmancin daga hannu a cikin addu'a kenan dai akwai addu'a kwa kenan mutum yayi addu'a yayi dan ba kayyade ba ya ina to ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yawan yi kullum kenan kaka bi abin ka'ida bayan sallama kaka addu'a kaka rugan addu'a amma idan ta kama mutum wata dan yayi ba a sukan abin don saboda magana ce suna inkarin dawama me da abin ka'ida bayan sallama a daga nan a shi suke inkari amma ta kama mutum wata bukata ta kama yayi a wani lokaci bai sa ma sunna kan wata dalili suka ambata wallahi kenan dai maganar anan shi kaman kenan iyakan magana wannan azkar ne na bayan sallama bayan wannan ya kawo an sa'ad ibn abi waqas yanzu yanzu wannan lafazin makaranta na mughira ibn shuba abinda yake cewa kana kullu fi dubur kullu salatin maktuba aka ci dubur an ce iya aka daukan karshe to wannan iya suka ce a zahirin dubur karshen karshen abu kina abu ya kare bayan shi kenan bayan kaza bayan ya kare kamar kace idan wani hausi ga wani abu ya zo wanda yake kwatanta cewa kahin sallama ne a nan za a yi aiki da kayan sallama ne don yana ɗoka iya ɗokan ƙarshe an ƙare komi iya ɗokan bayan an hutu daga cikin shi shi bayanin da ibn qayyim rahimahullah ke yi muhimmancin wuri lokacin da kake a cikin ibada na sallah yahi zuwa sai saka ce a ai bayan ibada mutum ya gabatar da ibada ga Allah shi ma wata dama ce ta gabatar da bukatar ga Allah da ana amsal azumi wata sadaka aka aka yi su sai ba ya nemi kusanci ga Allah kan wannan aikin alkhairi dai sai suke ga cewa wannan ma hujja ce ko ba sallamar kai dan kai wani aiki na alkhairi mai girma ne babu lai ka roki Allah an ta kama ana wurin shine dalilan malamai da kuka suna suna wansu ce ayi wansu ce ba ayi shi dai ga dalilan annabi Ahmad ibn Hajar ya kawo wannan azkaran ne na bayan sallah abin da yake abu haka wanda kan makaranta sabata salatin albani kai wannan cikin wannan litan alwajiz idan mutum mutum liba baya zai ga azkar ba'da salah aka ya kawo addu'o'i daga ciki hadisi ummu salama wa ibnu majah ya ruwato na ta kana kana yaqulu fi salati subhi ba'da ma yusallim allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala kuma sama take wannan labarin kuma ruwa ta inganta sace annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudi bayan sallar asuba a asuba yake wannan addu'ar ba kuma tace ba'da ma yusallim bayan sallama an ce ta ma ki fara kuma addu'a ce ta masala me addu'ar Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Allah ina roƙonka ilimi mai amfani wa rizqan tayyiban da arziki na halak wa amalan mutaqabbala da aiki karbabbe me kasa ka samu me kasa ka samu wannan ilimi mai amfani arziki na halak kuma da aikin ga Allah karba sai ta ce annabi a cikin sunna ma ta bayan sallar asuba bayan sallama shine azkakin harko da annabi kenan kuwa kaga addu'a ce ko roƙo ne na ce akwai mace akwai alam inna sa'alu kama ce kenan dan dan akwai masu inkarin kwarai kurin addu'a masala ba yin ta bayan sallama gaskiya akwai dalilai wanda suka zo na in ta kama akwai su inda kamar da zama karanta dai kamar da kuma kaji dai gaskiya kan mutum in kaji kanye ga mutum yan ta wasu mun gabata Allah gafarta musu kwarin yanzu ma wannan addu'a zai kawo wa an sa'ad bin abi waqas kenan wannan ta fashe magana kalmar da yake hudi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki gaba daya ya tabbata ga Allah wa lahul hamd shi ke da tantanta kalmomi na godiya wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komi Allahumma ya Allah la mani'a lima a'tait ba mai hana abin da ka bada wala mu'tiya lima mana'ata ba mai bada abin da ka hana wala yanfa'u darjad minka darjad wani mai matsayi matsayin shi bai mai amfani komai na duniya dole sai an koma gare ka Allah wannan ruwaya Bukhari da Muslim suka rubuto وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة سعد بن أبي وقاص كبار اللاباري رضي عنه cikin ɗaya wanda aka ba bishara da aljanna ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ta'awud bihinna yana yin yana neman tsari da wa'annan kalamomi dubur kullu sala a bayan dukkan sallah ga su Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhuli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an uradda ila ardhil al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min adhab al-qabr rawahu al-bukhari ga kalmomin da yake inda Sa'd ibn Abi Waqqas annabi ya yansa bayan sallah Allah kuma nace muku a tsarin Imam Hafiz ibn Hajar shine ya ka bayan sallah bayan sallama dan haka siga tsarin sakin shi yake bada mun da ma akan haka ce a yi da shi Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina neman tsari a wajenka min al-bukhl eh rowa mugun abu rowa ba mun yi kashe nafsi wala kan mufilun cewa Allah ya kawo magana cewa duk wanda ya zamanto an kare shi daga rowa yana cikin masu rabu kenan rowa mugun abu ce marowaci bai samu rabu ga kiyama kwarai ya cikin masu asara gaskiya rowa mugun abu ce ya cikin aiki abin zargi ga musulmi rowa Allah yana neman tsari a wajenka daga rowa wa uzubika min aljubni Allah ina neman tsari a wajenka daga tsoro dan to tsoro matsauraci ne kai ba abin zaka yi matsauraci ko akan me balle baka bangaren addini ne bangaren bangaren jihadi ne ko me matsauraci dai bai zaka ce a Hausa matsauraci bai zama gwani tsoro mai tsoroci ba abin da zai a rayuwar shi tsoro ki komi ba abin da ba abin zaka nika tsoro gaskiya a rayuwa kuma ba ci kware kaskanci ne tsoro kaskanci ne a cikin mutane wa a'udhu bika min an urad ila arzal al umr Allah ina neman tsari a wajenka ka a maida ni muhi kaskancin rayuwa ma'ana ana neman Allah kayan daga shiribta kinan shiribta tsuwa ka tsuwa ka shiribce shine azal umar kenan ka kai kiyaka ka kana hayaniya ba san abin da kai kanka kyaudi ba shine kai neman Allah kare ka daga shirbuta kenan ka tsuho cikin hankalinka Allah sa maka wa a'udhu bika min fitnati dunya Allah ina neman tsari a wajenka daga fitinar duniya ta fitine ka neman duniya ya shagaltar da kai ya hana ka yin abin da ke gaban ka na addinin Allah zan akwai da neman duniya zai hana shi cika sallama guda biyar neman duniya zai hana shi ibada da take wajibi kan shi iya kallo sallah ta huce iya kama kuɗi ko iya aiki ko iya wani abu daban yana sallah lokaci har ya wuta bai yi ba sai ya ƙare lokacin da ya ga dama ya je bubbuga yi kun duniya kurum eh neman duniya wanda ya labarin wai shi iya cikin hali ya je neman kuɗi turai ko kana ina ne to amma matsalar wurin aikin ba a barin a yi sallah to na ce baka iya jam'i ma da ruwa ce ce a samu samu in yi je magazawar magar al'asar a can magar mai sha su kun ba sa barin a yi sallah to ya shi in ya zo gidan ya gama su ne to garin ku ne ka dawo gidan ku shi tana zuwa kai naman kuɗi ko mutum na ce mutum yake hijira a musulunci hijira kake da garin da aka aike ka bar shi a sharance inda aka hana ka sabke wajibin da yake kanka misali sallah ko anan sai da garin da magara a da magara aka hana sallah san baka sallah baka wadiya ko a gidanka aka hana ka sallah to me saura ta kaura kun baka baka uzuri a wajen Allah ka zauna ka ce ani hana sallah a dole ka hijira ina arda Allah wasi Allah ce hajru fiya ku hijira ku bar ku je ka sama bauta Allah ko cikin daji ne kenan bai halitta abin da yake wajibi na kanka an hana ka ka ce kuma ka zamana a wannan wuri don garinmu ne kan bar gidana kan bar dangina ba ka da uzuri a wajen Allah to ina ga an wajibta maka barin garin da aka ahe ka ta kama da ci komi ka bar shi kuma ka je garin mutane neman dukiya ka ce wa uzuri ne baka sallah ya ka gama guda guda guda hudu ka zo kai a gida kaga baka ba a wajen Allah ba hujja sai kullun ka dawo garin kuran ko ka sauke wani wuri wata ƙasa daban in ka samu damar amma ba hujja kuma turiya san zuwa kai kudi kuma ya kai ka shi wata rana usaimin rahimahullah ya ta yi bulaguranci na jiya amurka an taro babban taro na musulmi da kowace ƙasa an mugun taruwa mai taro da ya yi muhadara don na ga muhadara kin ce da cikin bayanin da yake musu ita wala abin zan ga muku al'umma musulmi wanda yake zawaye nan ba dan da'awa ba kira zuwa ga Allah duniya ta kashi ta wallahi bai uzuri koma gida saboda cewa kowa sai irin tarbiyyar diyon ku take lalacewa sai rayuwa irin wannan raburan kina mutaka ba da niyyar da awo ku zo ba kira akurin neman duniya Allah gwada ku neman ta lake da musulunci Allah ka haka yi masa nasiya in dai mutum bai iya sarki abin da yake wajibi kanshi kuma sai tarbiyyar take lalace irin wannan wuraren he mai katari kura he mai katari wani dan waye ban labarin wani dan garin su garin su mutumin mutumin Sudan ne dan tawaye ne kuma kuma aran ne ne kristan ya ta amurka gudu kuma yi amma akwai kima ta mutuntaka ta dan adam kurin su ta ko duk da kawure na can gasar laraba akwai dan abun kunya sauransu akwai mutunci ba abin na na ture bane ba ya ce iya cikin gida da sai ya hoto he ga wani hoto daga ɗakin ya shi ya gilma ya zaki dushi to me wannan a ya shi da abokinta ya kwana a gidan shi a ɗakin ɗaya shi ya mace kurin haka da wasu yanci ne kurin ta maɗiya kanta ya waye kurin ke na abokinta ne ya ce haka ne ce wallahi daga irin ya ce ya ƙari zama amurka ce wallahi ce gwanda ya zo sudan a kama shi dalilin wani abin neman shi ake ma da aka kyale shi ya dawo gida labe ta bai zama ba tarbiyya hanci ne su a jinsu wani abu ne ba matar kana ganta da wani kudin inda kake da haƙƙi kaje wajen wata ita haka take da wani tana sha'awar wani ta je baka ce ka bige ta ko ka tayi laifi ta je wajen wani matar ka ce ba wani abin a turai ko amurka inda kake da haƙƙi kaje wajen wata mace wanki minaj ka yi halaka ka inda ta yarda su matsalar su kuma ta ba eh kai haɗe kai kai ka haɗe a ce a kama ka doka amma mace ta amince ba matsala bace ba ka zama da ita kuma ta mutane ce misali nan nan horin shi kun shiga sun shiga horin shi kowa sai ne mata wani ce suka yake suke kwamfiyar shi wancan ka 30 kuma daga bayan karshe wancan suke zai arme ta ko daga bayan wancan dole suke ta wannan shuga wannan wanda ake jiran gado nan gida kowa sai mata shiga wata kusan 30 ce ma da wata mace suna kwamfiyar shi daga baya kuma aka yi arme a gudu a duniya duniya ko daga arma kuma ana bayanin zaman soyayya suka 30 suna zama amma tun tayar ta ne ba matsala wannan shi ne tarbiyyar turai da take birge wasu da haka kaskanci ne fitinar ta naman duniya ta kamar maganar fitinar duniya kata ka doka Allah kare ka fitinar duniya to yanzu wanda naman duniya ya halaka ya kallo saboda da duniya to kina Allah ka kare ni daga fitinar duniya wa a'udhu bika min azabil qabr Allah ka kare ni daga azabil qabri kiran wannan ababe ne da manzala ke neman tsarin Allah da su a bayan sallah Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min al-bukhul ni dai ina neman tsari a wajenka daga ruwa wa a'udhu bika min al-jubn ina neman tsari ka kare ni daga tsoro wa a'udhu bika min an urad ila azal umar Allah ka ka ina neman tsari ka kare ni kada a maida ni zuwa kaskancin rayuwa wa a'udhu bika kin shi kinan shirubta bayan tsuwa wa a'udhu bika min fitnatid dunya Allah ina neman tsari a wajenka daga fitina ta duniya wa uzu bika min azabul qabr Allah ka kare ni daga azabul qabri wannan sune abinda yake cikin wannan al'amari dan wa wannan dukkan abin suka cikin wannan musulmi dole guje musu gaskiya ruwa tsoro shirbuta lakin fitinar duniya balle kuma azabar kabari Allah ka da magana su in wa aka ce tsoro mutum ba abin da wallahi ka tsoro hatta da ran nan da'awa ce mutum tsoro ki wanda ya san irin da komai ma shi ya hoto wace kaza da tsoro ka ko ka zage shi ko ka bata ko ya hoto Allah ya ce ka bala jawon shi ya da ilimin kuma amma shi bai ce ba kai kai laifi matsala kenan da yawa akwai nasu jima da fahimta sunna sun gane komai na sunna amma wai kasu su ce kaza ne a tane su suka kyale to akwai sun haka wasu wurare mutum ya kana wani wuri ka gane komai gaskiya kai kana tsoro kai da'awa a tsane ka shi wani ke cewa duk wanda zai ce zai awa ya tsane to ya zauna gidan shi dama ya za ka yi da'awa ba tsane ka ba ba zage ka ba amma shari ba ma ka ce dama hanyar hanyar annabawa ce an ci hanyar da'awa hanyar ce mai girman ibada a cikin aikin addini da'awa zuwa ga Allah Allah ma ka sanin da'awa zuwa ga Allah babban matsala ce a cikin addini amma kuma dole ka jimri komi zagi sharri hata kai magarbuwar rai ta hanya ce da asan ta annaban Allah da mutane dalilin tsoro ce shi ba ba wani ma ana zai kakka wani kakka wani wai shi ba shi wani ba wani ne wani ka wani a wani an ran fitina wani wani wani wani cikin wani yara yara masu abin sunna wai wani gatin makai wacce na farko wani malam zuwa gatin an sashi a radio a tele ta Allah kasa kai kai fitina gari nace fitina ne ya abu ya mamaki ma wai shi ka sa katin ba katin da aka yi ba shi bai wai ka ga tsoron ka aka fitina gari kuma zan nan ya zo katin wa ne ka zo karatu wa ma ya tsoron kai zaman tun fitina tsoro yake ka zo da miza'i Allah ke sai ya ce sai ruwaya ta gaba wannan ta ruwaya da makare imam bukhari ya kawo na ruwaya wa an sauban radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi استغفر استغفر الله ثلاثه قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ina ga cikin magabatu ruwata na imam sha'abi na mai tambaya nan abin da yake ruwa ta sauban iya bada labari ne cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan sarrafa min salati in ya kare kenan ya juya ya bar wurin sallar shi iya astaghfirullah astaghfirullah nan abin da yake yi kenan bayan ƙare sallah shine man ansaraf iya cewa Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakata ya dal jalal wal ikram kalmomi da yake dan wannan sune cewa suka kawo kaman da cikin fitar bari hafiz bin hajjaj ka magana wannan lafazi iya cikin wasu kiga cewa manzana sallama bai zama samna bayan sallama ba sallah gaba daya ce wannan abin da yake ne farko kahin ya bar alƙibla kada sallama bayan sallama amma bayan ya juya alƙibla hatta ce in kari da ibn qayyim ke yi na magana addu'a ta mas'ala lokacin da kai sallama sallah ko mamu ko liman ko minfarad ya ce ba tare ba da ka sai wuri kana zama kana kana kibla bayan sallama ka a wannan wuri ne shi kanshi ne ibn qayyim ke inkarin addu'a ta mas'ala amma ta ta ta du'a ta, ta ibada wannan shi kanshi bai hana ba to wannan kenan lafazi ne da ake bayan da shi ne farkon lafazi da ake ake a saka fi su uku yake ya karanta wannan addu'a kuma sai ya sake wuri ko ya juya aka ce ya juya kuma ya kalli mamun da annabi sallama bayan sallama yakan tsaya da sahabbai ya tattauna hatta wasu na inkarin ma masu cewa bayan sallama kurin ba a zama liman tashi zai a ya zama na hai aishi yanda yake shi ne ba a yi yadda kake shi ne ba a yi ya ka juyo ka kalli mamu to amma su ma a yadda liman yake yi ya tabbata a wuri biyu a sunna a wuri biyu liman iya tsayawa yana kallon alkibla bai saba da alkibla a sallar asuba ya tabbata annabi sallallahu yana zama kuma da fadala wannan azkar kin la ilaha illallah hada wala sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kin ko wa la ilaha illallah hada wala sharika lahu bi yadihi alkhair yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir wannan lafazin da makaranta kwanaki ya da almanzala yana yin su kahin ya canza zama bayan ya sallama sallah kahin ya canza zama ke wannan azkar kin kenan an ce akwai kususiya cewa bayan sallar asuba da bayan magariba liman yana zama akan wannan azkarikin da ya tabbata a sunna anan ba lahi bane ba amma an ba su ba ban sallama baka jimawa da yawa kana kallon alƙibla eh ka juyo ka kalli mamanka kuma kai sauran addu'a ka kai sauran abin da zaka yi wannan shine kan wannan magana ta juyowa kuma nan akwai masalar malamai akwai rolin rasan hadisi na maganar kaka juya misali mamu kana bin liman sallah ya sallama an ce ya saba suna kakka tashi kai tsaye ka bar wurin ka liman bai juyo ba eh liman ya juya kakka gaga juya eh he ba ya kusa ya sauya wuri ya juyo daga assalamu alaikum ka tashi ka tayi a kamar ya dan juyo tukun ya ka tashi abin da tabbata suna tabbata da ka amin gaskiya shi yayi yanzu bayan wannan kiran dai wannan sunna na farko astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakata ya dal jalal wal ikram wani lokaci wata ruwa ya kawo alama wannan da mun karanta ita ma ya kawo ta annu karin alama lama ne alima ataita wala muta lima manata wala yanfa'u lidzal jadd minka aljadd ta kara ita kade ba tare da tawar lafazin da makaranta na baya ba yanzu dai muna kan nan muna azkarikin bayan sallama ne sai wa ana abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha allah dubura kullu salatu talatan wa talatin nan kaga iya cikin abin da su masu kalmar tabanin dubur bayani nan kowa tabbatar da wani duburin ba ta ɗaukar shuba a ce za a yi na kayan sallama wannan kowa ya rada za a yi wannan azkarikin bayan sallama amma wannan na bayan sauran azkar na baya wasu na ga cewa a yi su kayan sallama shi ne lawala da da dai babu hali akan abin da ya kwaro وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال man sabbaha Allah dubur kullu salatin 33 duk wanda ya tasbihi shi ma na tsarkake Allah kenan Allah ce subhanallah ka tsarkake Allah game da duk abin da bai dace da shi kuma me ya dace ka tsarkake Allah shagan subhan shi kalma lafazi ne mai girman gaske salati tace ibada dukkan komai tasbihi kenan wanda yace subhanallah karshen dukkan sallah ya karanta salatan wa salatin subhanallah subhanallahi 33 وحمد الله ثلاثا وثلاثين يا الحمد لله الحمد لله ثلاثين دعو وكبر الله يا الله أكبر الله أكبر ثلاثا وثلاثين يا ثلاثين دعو فتلك تسع وتسعون وانا أكا قام ثلاثين دعو سو أكو سنكاما قومية ترى دا ترى تسعين ترى كنا قومية ترى دا ترى وقال تمام المئة أكارشان تكون أري سيكاو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتشك أريد إتاء إذن كي حكا وانا سلام يتشي غفرت خطاياه زع غافر تامش ليهوكش كورا كورانش وانا كورا كوران ولو كانت مثل زبد البحر ko da sun kai yawan kunwan teku ko mun yawan suke rawa musulun musulun ya ruto da wannan hadis wa fi ruwayatin ukhra a wata ruwaya anna takabir arba'un wa talatu kuma tabbas ya tabbata yin haka can wani lokaci yana kabbara ma 34 wannan sabanin masu ganin matsala ce ya tabbata a sunna kabbara 34 subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ka 34 a wata ruwaya tabbata wannan shine azkarkin tasbih dan uwa wannan yazo anwa yazo goma goma hatta imam al-bukhari ya roto da ruwaya irin wannan man qala dubur kullu salatin subhanallahi 10 walhamdulillah 10 la kubar ashara ya kawo ran bukhari karuwa kenan ta tabbata amma nan kaga misali yanda mutane da yawa har ta kai suna ga halu sunna wani wani gaskiya halu sunna kine ganin ya sani ya saba jami'in addu'a bayan sallah an ce bid'a ce to wannan da ya bar wannan bid'a sai sallah sai ta kai mutane da yawa suke sakake kan azkakin sunna ma gaba daya kun ga sallama fitai ta shi sai ta gaskata wata kamar ahlus sunna ba sa da ba sallah ba sa ba sa karkin sallah shi abin ba haka bane ba kullum idan ka yi inkarin wani munka to kake sunna wurin kai in ka inkarin munka to ka sunna wurin eh muna inkari tabbas dan malamai sun wadi an hana na jami'a addu'a ban sallah liman jiyo ya ce a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza wannan ba yake liman bane ba da mun karanta Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya wani limami ya tambaya yayi ka daga tambayan ma cewa ya tabbatar ma da cewa ba sunna bace kuma mun mamaki wannan magana tana cikin littafin ta malikiya wanda a nan garin duk makarantu na zawari ana ne sharhi risala na zarqani na imam wannan imam wannan na akwai samar da ni ba na haka cikin fawaki da wani cikin sharhi risala don bayanin sun bayani karara dama nasin ta ta wadan sarif kashi ka kabar wurin ka kare to amma kuma shi ne ke ma bayanin a wannan wurin shi na samar da yani hakan fakir da wani sun kawo nan bayanai na samar da yani shi ka bayanin umar bin khattab wani ya tambaye shi bayan tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallama bai zama ya da ya wadi kuma ce umar wani ma umar tambaya ya rika wa mamun shi jami'in addu'a bayan sallah kaga daga tambayan ma iya karantar da kai a shaida ba a yi kuma wani ne zo tambaya ya rika wa ƴan unguwarsu umar ce la kaka shiga tsakanin bayi da Allah su mahalicin su kamar kowa abin da yake abin da yake ba kai ba a yadda Allah ka mana kaza a yadda Allah ka kaza a ba kai ba na mana gaba ne ba abin da ke riko daban abin da ke riko daban bukatar ta daban taka daban kowa tashi daban kowa zai abin da ke wajen Allah a hadda wani abu za ka ma al'umma a sujada ne ake yin addu'a wannan kai kai ma kai kuma kowa ya ta liman sama kasan abin da ke yi kenan a takaice maganar cewa liman ya shine ba yi umar bin khattab ya hana ko amma maki a nan kin ya ce wa kuriha malik malik ma karanta neman addu'a kai ta malikiya ce kurin sun zuciya ne ba ta malikiya wallahi ba ta malikiya ta sharanta maganar jami'in addu'a ban sallah kun aladun naman nan ina ga wani malamin nake mai a sarkin diwani shirin shi ma shirin sala ne yaji bayan ya kaɗi wannan bayanai hujja na ba sunna ba ne ba liman ya rika jagoranta addu'a bayan sallah ya ce kaga wannan duk da bid'a ce ya ce amma aiki ne abin aikatawa kasashen afirka wallahi karanta sa alfakir wallahi haka ya ce duk ta yi da kuma malikiya alfakir da wani babban shirin sala ne ce ga ta duk da ce kaga bid'a ce ko amma an mamaki ta zanta sunna ma'amula fi afirkiya kadiba ibn rokid ne mun ta malikiya ne kidan mutane kan wani ce mun malikawa ne ba ta malikiya kurin al'ada ce kurin al'ada ce wallahi ba ta malikiya limai da jiwa ulul la qawa kaza ya ne difa kaza duk wannan wallahi bid'a ce kuma ma ji kuma dan kai yawa duniya ga nake manan ba kai yawa duniya kai ba nan kashin nan ne wani je ko Nigeria ga kai nake nake da duk san ta ba su su ma nan yawa mu ne kurin abin zamanto abin kurin kaman ibada amma ba kai ba ya zamanto abin suka to kenan idan mutum bai ba na jami'in addu'a ba sallah to kenan akwai azkarikin sunna ka tsaya ka nutsu dan wa kowanne wannan fadala a ce ma za a gafarta ma kurakuranka ko sun kai yawan kun wance ku haka ba ta kai to in ma kana gaugawa goma goma ta zo ba shi kenan ba kana gaugawa na uzuri kai goma goma akwai ruwa ta imanu sa'i na magana yin 25 amma can lafazin da yake gama zaka gaba daya ma da dari لا إله ذاك الله أكبر سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا تكون الله أكبر تعرف قال لا إله إلا الله رواه النسائي أما كم ذا يسوي شن دجر سبحان الله والحمد لله هكا ولا إله إلا الله والله أكبر kuma albani kace wannan iya cikin kusan abin da annabi karshe ya rikai yawan ta yinsu shi mai kwariya fadalar gaske kenan maimakon wannan wancan ma to mun kenan ka tashi ba kai ba da gaggawa ka ta yi to ko da goma goma samu a yi maɗanwa ko da goma goma a yi kuma gaskiyar magana mun san da cewa idan mutum ya sallama ta sallah ta ƙare to ma wani abu ne masu fadala a bayan sallah ka yi ƙoƙarin yin su yawan balle yawa a rayuwar mu yanwa yanda ambatan Allah ya mana karanci a cikin rayuwa girba rayuwar mu wallahi babu ambatan Allah mai yawa kwarai ya karanci kwarai kwarai kun hira ta mana kun hira kura hira kura Allah girba da mun yawa kun hira ta yawa hira ce kuna a kasuwa a mazamana kun hira a yi ta siyasa a yi ta ina ne a yi ta wannan ko kun hira ce ya awa guda na hira awa biyu babu amma Allah ciki kuna da gardama to Allah in ma baka yi ba can ka rayuwa ka hira ta maka yawa a sallah sai ka tsaya ka daure ya kamata ya kamata ya kamata me ka zukatan mu me ka zukatan mu yin askarkin ba sallah gaskiya ko da ba dole bane ba amma tunda hira ta mana yawa ga dan wurin da muka sa muka zo ya mi da mahiyar haruwar hira ce kenan tun da yanzu wani lokaci ne ka zo yi kokarin irin wani azkar ke masu dalilai masu sababi karkarin su irin na sallah irin na shiga gida irin na abin hawa kar zai rage mana ko an yi da an kare kuma a tashi da azkar ke zama ko ka kare rage ka kare da manzala ce wanda zan a wani wuri ya yi ta hayaniya karshe ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كان أنك يقول أنا بتزا غافر تاما كورا كورا دك أم زمنك كل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك za a gaba ma abin da kai na kurakura a gaban ka kowannan ka samu kai haka nan abin hawa ka samu kai amma kullum mutane kullum na sallah kai ga mutum furta da shi ya kuma ya hudu radio kam labaru ko shiga hira gaskiya gaskiya babu kenan gaskiya ko asara gaskiya ta cikin yan babu mai riba ba irin wannan rayuwar lokacin ka shine jarinka shi ne jarin ka rayuwa rayuwar lahira ja lokacin ka ne in ta banza kai kasa da shi ka saka mata irin wani azkar ke yawa masu dalilai wani kokarin yin su ko da wancan an ji an yi wata hira to masu dalilai a sababu ka aika faɗa kansu ke irin wani kenan sallah kin wannan ko da kai ka daure ko goma goma kai eh akalla dai goma goma Allah kiyaye astaghfirullah kenan wannan azkarakin bayan sallah na tasbih mun je da ga wannan subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 kare da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir haka akwai subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar shi kuma ayi wannan kalmomin za a yi so 25 ko subhanallahi wannan imamu sai kawo can ruwaya wannan kuma imamu bukhari ya kawo subhanallahi kai so goma walhamdulillahi so goma wallahu akbar so goma amma an ce ana 25 ta wancan akwai karshe la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir amma ana goma goma babu wannan kai sakin gaugawa kai ka tega kai dai ba kai kai dai wanda bi ba wannan sai ya ce wannan shi na gahim an mu'az hirwa mu'az wa an mu'az bin jabal anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala qala lahu usika ya mu'az لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نصر لازم الله باشي جوامع الكلم sai kullun ka samu addu'a ta sunna zai yan kalmomi kadan sun kumshi komi rayuwa karka ba shawal ba dogo da kai tai kai tai a ran kan ka dai san biya bukata nan mu'adh bin jabal yake ba labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'adh ce zan maka wasiya mu'adh wannan sahabi ne annabi wata ruwa ya ce inni uhibbuka mu'adh ina san ka mu'adh lafazi ina son ka sahabi ne kuma wanda yake so ya ce ina maka wasiya galgadi la ta da an na dubur kulle sala kakka fasa hwadi bayan dukkan sallah kakka fasa hwadin mi kakka fasa cewa allahumma a inni ala zikirik allah ka taimake ni kan ambatanka wa shukurik ka taimake ni kan godiya gare ka allah wa husni ibadatik ka taimake ni kan kyauta ibadarka kuma me ka rasa Allah ba ka ambato mai girma ibada ta aiki ambatan Allah ka ambaci Allah kuma ka zama mai godiya ga Allah kuma ibada da aka ce kai kana kyauta ta ibada ka na karsa a duniya kaga lafazi ne kaɗan kalma ce uku ta gama dukkan rayuwa ambatan Allah godiya ga Allah kuma kyauta ta ibada wannan annabi ce mu'azu kakka fasa faɗin wannan addu'a Allah taimake mu da yin wannan azkakin bayan sallah ka kakka mance Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husn ibadatika Allah taimake mu yace wannan rawahu Ahmad wa Abu Dawud kuma Nasa'i mun da sanin kaulin da ya inganta tabbata ya tabbata sai wa ana abi umama radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا إلا الموت كجوم تمام وتفضل شيوا بإمامة كبار لابارن شيوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي من قرأ آية الكرسي دون وان دي كرنت آية الكرسي دبر كل صلاة أباين دكا صلاة تفرلا سيكتي ككرنت معنى آية الكرسي ka karanta ta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim yace wanda karanta wannan aya wadda wannan aya manzo Allah yake cewa wata rana yake cewa ya tambayi Ubay bin Ka'ab cikin ƙura ce Ubay ka san wata aya ce mafi girma a cikin alƙur'ani mu'azukun Allah ba shi ilhama cewa ta yasa da ake kusurci ce lihanaka ilimin ya ma ya ka'ab ya ya kasha ka'ab Allah baka ilimi cikin sauki haka ne kuma sai aya mai girman daraja ba ba tsawo ba a ayoyi aka mata tambaya wata misali kenan sura wata girma a cikin Qur'ani fatal kitab alhamdu ta mai girman sura cikin Qur'ani mai girman aya atikus an aya ce kin aya ce mai girma ta kunshi kware kada ta Allah da ibada da girma Allah sifofin Allah cikin ta kenan karanta ayatul kursi annabi ya ce man qara ayatul kursi wanda ga ayatul kursi a bayan ko ta sallah lam yamna'ahu min dukhul jannati illa illa maut babin zai hana shiga aljanna sai mutuwa an ce wannan abin ya karantar da mu irin wannan karatu ka karanta ka san me kake faɗi san ma'anarta da ce kwarai akwai lafuzza na girma da kan ta Allah ya bada kwarai akwai girma a cikin ta sai yana muhimmanci mutum ba ta san me yake hudi dan ta baka zaman wannan samun wannan falala ko yace kuma za da shi tabarani wa qul huwallahu ahad wata ruwaya an kara da ayatul kursi da qul huwallahu ahad duk da akwai wata ruwaya karanta ma'awazat ya tabbata a bayan salloli dukkan sallah illa abin da ya tabbata bambancin asuba da magarba cewa duk wanda manzana ke ba labarin cewa duk wanda ya karanta ulhuwallahu kawa uku bayan sallar asuba kula a'udhu birbil falaq kawa uku kula a'udhu birbin nas bayan asuba haka bayan magarba ko ce uku uku wannan sai san mai kare shi ga kuma duk wani sharri sai su baka kariya total gaba daya kuma ya tabbata bayan wannan asuba da magarba bayan azur la'asar isha kan koce ɗaya ɗaya ƙuluwar lawa ƙawa ɗaya ƙulawar sai koce ɗaya ɗaya to a kakar zuka cikin sunna kardu wannan kaga sai an yi haƙuri an ɗan zamana kaɗan a samu na baba sai yanzu dai nan kenan ya ƙare ma kalmomi na addu'o'i sai kuma dai yake rima da tambihi abin da ya gabata gaba ɗaya wa an malik bin huwairis radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي duk makaranta da annabi ya kaza tun da kabara ta harama ya yi ruku ya yi tsayuwa ya yi su ya kada tun kare har adda salam an kare to zake ma yake yake ma tambihi shi manzo Allah ya ce zaka ma ku yi sallah kamar yana kuka ina sallah kina da makaranta sai mu kokarin yana manzo Allah ya yi mu kokarin muka sallah muka haka cikin sallah mu shine ma'ana kada nan fadakarwa nan yin inda abu da makaranta a cikin sallah sai wa an imran ibn husayn radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'ida fa lam tastati fa ala jamb wa illa fa awmi fa awmi rawahu bukhari imran ibn husayn radiyallahu anhu watarana abinda yau kana nan bai ka ba dogon hadisin cewa magana kai mai ziyara sai shi ya ɗauko wani icce iya sujada iya zama bai tashi iya su ba ta tashi ta buwaye shi sai sujada akan iccen annabi da zo ya mishi iccen yadda ya ba wurin matashin kai ya ɗora annabi ya warce yadda to shine bayan ya yi warce ya mishi iccen ya yadda ya mishi matashin kai ya yadda ya ce imran salli qa'iman da harku in ka iya kai sallah a tsaye falon sassaɓe idan baka iyawa a tsaye ba ƙa'ida ka yi sallaka a zamani musulunci ba ƙunci in zaman ma falon sassaɓe fa'alajen in baka yi sallama a mana a zamanan a tsaye a zamani in ma zaman ya kasa ce fa'alajen kan haƙarƙarinka eh ko ne kama dama ko hagu abin da ba dama kwaro shi sallar ba barinta ala kulli halin sai an yi ta wanda zan suna jiya ba sallah sai ya san warke Allah ke ka mutu ne Allah saka mutu ka mutu haka nan ba sallah in dai da hankalin ka sallah ko akwai zaka yi ka yace wa illa fa'un in har ta kai baka iya tsaye baka iya zama ne a kwancin ya gagara kurin kai nuni kai nuni kurin ishara wannan amma ta shiga wani hali bai wa kai wani kowane kira wani wata wani wata wani kare biyun dare ta kira ni ba na zan sallah zan sallah ta ce ga ta amata ɗaya ɗaya ko ina jikinta an ɗarme shi a likitan ne ko ina a rike da hannun da kawai ko ina ɗame ya zan sallah ta yake ishara kurin a yi a zuciya a yi karatu a komi kullum ishara haida ishara ki ba da makomi kominta da kawo da hannun ko ina da meki to za ka sallah ba na kaga ba zama ba tsayuwa ba komi ba haka gari ko to duk da haka sallah ya yi ta za ka yi karatu Allah ya sa abin da ke niyya kurin ka yi ishara kurin ishara mata ya kurin ka yi a zuciya ka kurin Allah ka wala ka san da abin da ake yi a tsayuwa kai abin da ake ko ina kai kai ta yi kai komi Allah ya sa abin da ke zuciya ka sallah ba barin ta a wannan halin ma tunaga ka kana cewa ne kana kana hira kuna rayu wa an jabir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li marid salla ala wisadatin farama biha wannan dai shi ke da bana ke to nan yace jabir ke labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mara lahiya yace wannan babu mara me yayi salla ala wisadatin ya salla akan matashin kai farama biha annabi kama yadda wa ƙada ce mashi sali alaƙarar bisa ta'ad in ka iya kai sallah kan ƙasa kinan kana yi sallah a zanne amma idan ka zo wajen wajen rukuyi ya kai ishara an zo sujada in ka warwarewa dole ka warware ka je kai ga kushin ƙasa nan shine adamin a lokacin ya ce ka yi sallah akan ƙasa an ka iya wa illa an baka iya masalla akan ƙasa fa'awmi ima'an ka yi nuni kurin nuni mai suna nuni kurin ishara kurin ishara wajen sujudaka aka fata mai ruku'i ka sani sujudaka kenan kana zamani don za ka yi sujada ya kaɗan ruku'i kaɗan sunkuya don ka za ka sujada ya ka sunkuya ƙasa da ruku'i haka za ka yi in kana iya in ma zamani ne rawahu rawahu bai haƙi bisantin ƙawil lakin sahabatin muƙafu da ya dukkan da ya ganta ala kulli halin yin haka cewa a taliban ya ganta ruwa da kenan dai a takaice wannan sallah a zamne an ba iya tsaye za a ishara an an zo sujada in an yi haka laulaye ka je ka yi sujada amma in bai wa sujada kuma yi a nuni kuma nan shine hadarin sallah akan masalla kan kujera wani bai iya misali tsayewa ne sai na akwai sallah duka kan kujera wannan kuskure ne an baka dama ka zana kan kujera amma an an zo rukuyi ka yi tsaye ka yi rukuyi an yi sujada ka je ka sujada sun tsaye wacce baka iya wanda kuma bai iya bai iya misali ruku'in ne za ka yi a zamana amma an sujada ka iya sai ka yi sujada shi dai abin da baka iya ka dauke maka kada ka dauki kurin kujera kurin daga tsayewa ce baka iya ka kawo ga sai rauni ka rinka sallah komai akan kujera wannan kuskure ne gaskiya kuskure ne sallah akan kujera ai za ka iya ruku'i ka yi sujada kana zama kan kujera an zo ruku'i ka yi tsaye ka yi ruku'in ka saura ka yi saura na baka iya an dauke maka ina ga lokaci yayi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته